أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتترق وتنتقص شكرا تدبو biyu hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne ya dace da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa irin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka ta suratun nisa yau muna darasi na goma sha tara idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta saba'in da bakwai saba'in da bakwai aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wanda yau za mu tashi akan aya ta saba'in da takwas ko ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
الله مدوكين سركي يكي تشيوا ما أصابك من حسنة فمن الله duk abin da ya same ka kyakkyawa min khairin wa ni'matin fa min Allah na alheri da ni'ima to daga Allah ne ma'ana Allah shine mabubbugar wannan alheri din wa ma asabaka min sayyi'a duk abin da ya same ka na mummuna baliyatin aw amrin takrahuhu ko wani bala'i ko wani al'amarin da baka so famin nafsik to wannan ya faru ne saboda sababin laifinka da zunubinka wannan aya din alkhitabu linnabi wal muradu bihi ummatahu kamar da manzan Allah yake magana sallallahu alaihi sallama khitab din an fuskantar da shi ne ga annabi sallallahu alaihi sallam sai dai ana nufin al'ummarsa ne da magana so ake a ce da kai ko ku bayi duk abin da ya same ku na alheri to wannan daga Allah ne idan kuma wani abu ya same ku na bala'i ko musiba Allah kiyaye ko wani abin da ba a so rai baya so to wannan saboda sababin zunubi ne da laifi da kuke aikatawa kaga ya fi dacewa da mu kenan tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce wai wani abu ya same shi na abin ki kuma saboda zunubinsa wani abu ya same shi ba ko a ba za a ce wa da manzan Allah haka ba sallallahu alaihi wasallam tunda shi kan ai masumi ne Allah ya tsare shi yan bid'a yan alkadariya sun fake da wannan aya sun dogara da da ita ta yadda suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya kore dukkan wani mummunan aiki da zai iya faruwa cewa ba shi yayi ba ya danganta zuwa gabawa akwai daga cikinsu waɗanda suke ganin cewa duk abin da ya samu bawa shi ya yi in kaga kayi alheri kai kai in ma wani abu ne ya faru dai kai kai akwai kuma waɗanda suke ganin al'insanu majbur yan jabariya kenan duk abin da kuma kai gaba ɗaya Allah ne ya yi wannan suna cewa al'insan maslubul kudra ɗan adam ba shi da iko a hannunsa suka ce in ka sha giya in ji su fada fada Allah ne ya sa ka sha idan ka yi zina ma Allah ne kai ka kai me dalili suka ce an ya ga dama zai hana ka shine kawai dalilin idan ka yi aikin alheri ma shi ya ga dama ya kai ka in ka kayi sallah Allah ne ga dama ya sa kai in kai azumi ma haka in kai zakka ma haka to haka ne wannan maganar ba haka bane yanzu kaga kamar su a gurinsu idan Allah ya yi wa mutum azaba saboda ya yi zina ya zalunce shi ne haka suke faɗa kaga wannan mazhaba ce mara kyau zance ne mummuna rataya wa Allah zalunci ne misali ɗaya za a iya buga ma wanda hankalinka zai iya taɓawa yanzu mutum haka kurin sai ya ɗauki kansa ya je ya jefa kansa a cikin wuta in an yi magana ya ce a ai ai Allah ne kai shi kar ka shiga bai ce a ku bani Allah ne ya kai ni ga mota ta zo za ta wuce za ta an ce in ka tsallaka fa za ta buge ka ko ga jirgin ƙasa ya zo aka ce karfa ka je karka je an hana tsallaka ya ce ba komai Allah ne kai ne zai yi ah to ya zai je sha giya ya ce Allah ne kai shi ashe yana da wata kudura da zai iya hana kansa wani abu na sharri to aqida ta ahlus sunna a mazhabi na ahlus sunna dan adam yana da daman ya sa kansa yi sharri yana kuma da daman ya hana kansa don Allah ya ce wa hadainahu najidain mun shirya da shi mai hanyoyi guda biyu kuma kana da zaɓi ba wai al'insan maslubul irada ba ne ala al'insan lahu iradatuhu dan adam yana da irada ɗinsa yana da manufarsa in ka ga dama ka yi yanzu nan ba kana zaune kana karatu ba kana samun lada da kaga dama sai ka tashi ko ina ce da kaga dama tashi za ka yi ka tafi ah to Allah ne tashe ka kaga wannan ba daidai bane wannan magana kuskure ne da ka la muta'allika lahum bihi fi hadhihi al-aya ba su da wani abun dogaro a cikin wannan aya din ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا للي من تروك أمطعم منزو قمتاني كي محمد منزوني قمتاني وكفى بالله شهيدا كما الله يائس شيدا معنى الله ني شيدا أكن ونا معنى الله شيني شيدا على إرسالك dangane da aiko kaɗin wa sidqika Allah kuma shine shaida akan gaskiyarka babu ƙarya akan cewa kai manzo ne idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun da haka Allah da kansa ya shaida manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to sai ce man yuta'ir rasul faqad ata Allah wanda duk ya bi manzon Allah wannan ar-rasul da ya zo da ma'arifa ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama duk wanda ya bi manzon Allah hakika ya bi Allah albishirin ku ya mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka bi manzan Allah to ka bi Allah kamar yadda manzan Allah ce man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya bi ni to ya bi Allah wa man ahabbani faqad ahabba Allah wanda ya so ni to ya kamar yana son Allah ne ana saukar da wannan aya sai munafukai suke cewa tab ai ma yuridu hadar rajul wannan mutumin muhammadu ba abin da yake so illa an nattakhidahu rabban so yake wai mu dauke shi a matsayin Allah wai shine wai ya kawo mana wannan ayar wai Allah wai ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah ya so yake yi mu mai da shi Allah kaman kamar takhadatin nasara isa ibn maryama kamar yadda nasara suka dauki isa dan maryama rabban a matsayin Allah to shine Allah ya da karfafa zance da yace man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda yayi wa manzon Allah da'a hakika ya bi Allah yayi wa Allah da'a man yuti'ir rasula fima umira bihi faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah akan abin da aka umarce shi da ya bi annabi to kama ya bi Allah ne wa man tawalla wanda ya juya baya an ta'atihi ga barin yi wa manzon Allah da'a fama arsalnaka alaihi hafiza to ba mu turo ka ka zamanto mai tsaro da bin diddigi a kansu ba mutum ya ga dama ya bi ka albishirinsa ya bi Allah idan mutum ya fandare ya juya baya to kai ba a ce ka zamanto raqib shine hafiz wanda za ka sa ido da bin diddigi a kansa ba a'a bal kullu umurihim ilaihi tabaraka wa ta'ala dukkan lamuransu yana ga Allah tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce an shafe wannan aya din da ayatul saifi da take magana akan jihadi da yakan dukkan wanda ya fandare wa Allah Allah ya umarci manzon Allah da ya yaki wanda ya saba wa Allah ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai ya ce me kuma
ويقولون طاعة na'am فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
wannan aya da muka karanta tana nuna mana wajibci da tilashin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ba- babu wani addini ma da zai yiwu a matsayin mutum na musulmi inda bai yi wa manzon Allah da'a ba ashe duk wanda ya wayi gari ya tarar da kansa akan hanya da take umarni da riko da sunnan manzon Allah to wannan ya dace idan mutum ya wayi gari yana ban hanyar da ko aƙidar da bata damu da raya sunna annabi ba to gaskiya yayi hasara ba karamar hasara ba kai musulmi baka zama musulmi ba sai da albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka zama kana da kima da daraja a gurin Allah ba sai da albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya zaka zo ka watsar da karantarwar manzon Allah ka yaƙi karantarwar manzan Allah kai fada da karantarwar manzan Allah kai kunnen uwar shegu da maganganun manzan Allah kai gaba da masoya manzan Allah kai ƙiyayya da ma- na mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce za ka samu nasara a rayuwarka kullum nakan yi wa kaina in tausaya wa kaina in tausaya wa al'umma ta da nake rayuwa da su irin waɗannan ayoyi da suke nuna mana wajibcin bin Allah da bin manzan Allah amma ka ga yau wani shi abin da ya wayi gari yake rayuwa a kai shine matukar ma an ce abi Allah abu manzan Allah to waɗannan abokanan faɗansa ne ka ga yau magana bin Allah da bin manzan Allah wai shine wai bakon abu wai wanda ya zo da abi Allah abi manzo Allah wai shine wai wai ya zo wai da sabon addini wata irin al'umma mala wani irin tunani wani irin takhalluf wani irin komawa baya kai ka ce qur'anin ba karanta shi ake yi ba yau an an wayi gari sunnan manzon Allah ta zama baƙuwa kuma a cikin al'umma annabi to ya ku al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ba ku raya sunan manzan Allah ba sai ku raya sunnar wane sahabi fa Umar dan Khattab duba daraja duba kima duba matsayi irin ta Umar ya je wata rana ya tsinto takarda ta attaura sai ya bude sai ya gani sai ke cewa manzan Allah bari mu dan yi sallah lisan bari mu dan yi jotin bari mu dan dauka mu yi amfani da abin da ke cikin wannan takarda ta attaura dan mu samu fa'ida annabi littafin attaura littafin annabi waye annabi Musa aka ce annabi Musa fa duba matsayi wanda a duk duniya babu annabin da ke da jama'a bayan manzon Allah irin annabi Musa kuma shine annabin da Allah fi yawan ambatansa a cikin alkur'ani isassa isassa ta fi yawa a cikin qur'ani gwagwarmaya da ya da banu isra'il babu kuma annabi da ya sha wahala da banu isra'ila yahudu da yahudawa suka wahal da shi yana annabi musa alaihi salatu wassalam amma yayin da umar ya ɗauko wannan takarda ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sai annabi ya faɗa ya bude masa wuta yace alama atikum biha bayda anaqiya yanzu ban zo muku da wannan takaddar farasal ba addini na ba yazo ya share komai ba ban zo muku da sunna da take sama da komai ba wallahi law kana musa hayyan ma wasiyahu illa tibai wallahi da annabi musa yana raye wallahi bai isa ba shine ma wasiyahu bai isa ba illa tibai sai ya bi ni wani abu sai manya yanzu sai a zo a kawo ma sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah ne a aure ne a mu'amala ne zamantakewa ne a aƙida ne a ibada ne a menene ne sai a kawo maka sai ka kyamace ta ka je kama sunnar wani da yawa mutane suna bautar dan adam suna bautar ra'ayin dan adam gama garin mutum wanda suka yi zamani ɗaya da shi ko ya gabace su da 'yan shekaru kaɗan su bi shi su watsar da magana annabi akwai hasara da ta wuce wannan ka watsar da magana wanda yake karbowa daga wahayi ka bi ra'ayin wani wanda wanda wanda dan uwanka ne bai da wani fifiko tsakaninka da shi fifikon Allahu alamu ko ba gaba ne ko kayan rawani shine ke nuna cewa wani yafi wani da dogon tarbi ha da bata baki da goro shi ne ba shi bane ko kuwa attaqawa ha huna inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku girma da matsayi a wurin Allah wanda ya fi ku takawa da tsoron Allah da ni da kai duk matsayinka duk malantarka duk karamarka duk walitakanka duk shehuntakanka duk mai dinka kana da matsayi da daraja ne a wurina in ka dace da babban shehi shehi shehinai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan na ga hanyar ka ta dace da ta annan muhammadu to sai in girmama ka amma ka zo ka ce kai ma malami ne kai ma akaram kalla kai ma shehi ne kai ma wali ne ko kuma ka sa aka nada ka na akwai wanda ake nada su ko a garin nan akwai waliyan da a idan mu ba da ran mu ba mu mutu ba aka nada su mun sani kurin kurin kudi aka bayar aka ce an nada wani ya zama wali saboda tsabar sun rena mutane hankali wani an rena hankali ne ba to ka watsar da magana mai dukan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo kana bin wani to wannan shine dalilin da yasa kake ganin ana kyamar ahlus sunna ko ana ganin bakin su ko ana kiyayyar su ko yan bid'a suna bata su ko su ce kaza su ce kaza shi ahlus sunna malam kaji magana manzon Allah ita ce kakat kat a wajen sa babu sama da ta annabi idan manzon Allah ya faɗa kowa sai zai cire hula kowa ya sallama amma fa duk wanda ba manzon Allah bane ba in ya faɗa magana to ana dora ta ne a sikeli da ma'auni idan aka dora ta a sikeli da ma'auni sai a duba mai annabi ya faɗa ta dace da ta annabi eh shikenan alhamdulillah sai a bi ba ta dace ba a ajiye masa kayansa an gane sai a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqida to shine ma'anar man yuta'il man yuta'ir rasula faqad ata da Allah malam ka duba wata mubalaga ba Allahu akbar malam ba fa cewa aka yi anan din ba cewa aka yi man yuti'illaha faqad ata ar-rasula ba wanda ya ba Allah hakika ya bi manzo Allah kaga ai Allah shine gaba ko ba ka bane da ni da kai a tunaninmu sai a ce da ce a zaya to ai dai in mutum ya bi Allah ai ya bi manzo Allah ko wannan shine al-mutabadir ila zihin amma saboda tsaban mubalaga da balaga ta alkur'ani da fasaha da kuma nuna maka daraja da matsayin irin na manzan Allah sallallahu alaihi sai aka ce man yuti'ir rasul wanda ya bi manzan Allah ka duba ba aka fara gabatar da manzan Allah din akan ma bin bin Allah din in dai ka bi manzan Allah to garanti ne ka bi Allah ba yanda za a yi ka bi manzan Allah baka bi Allah ba kuma sai Allah ya ya rarrashi manzan Allah ya masa lallashi ya ce mu ba mu turo ka ka zamanto mai bin diddigi ga mutane ka bi kowa da kowa dole sai ka jawo shi ba wa'azi kurum shine aikinka faman tawalla wanda iju ya baya ya yi taurin kai fama arsalnaka alaihim hafiza fama arsalnaka alaihim hafiza da aka ya ku al'umma ku yi riko da manzan Allah ku yi riko da sunan manzan Allah ka yi rayuwa da abin da annabi ya ce ka rayu iya daidai gwargwado abin da ya fi karfinka ka bar wa Allah ka ce ya Allah na yadda na zaɓi rayuwa in bi sunnar annabinka da ka turo min dan shi ne in na saba masa za ka tsaye da ni ka tambaye ni ka ce me yasa na saba masa ya Allah na yi wa kowa tawaye matukar ya saba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daraja matsayi tana tabbata ne ga kowa idan ya bi annabi ba a yi wani mutum ba Allah bai yi wannan mutumin ba kwata-kwata a duniya a halitta da ya kai manzo Allah babu shi ko aljani ko cikin aljanu ko mala'iku ko mutane ko dabbobi ko bishiyoyi ko ruwa ko ƙasa ko iska ko mami babu abin da yake sama da annabi ko akwai to me mutane wai mutum zai wai daddar wai da an ce wai wai an ce shi ahlus sunna ne a a mu dai musulmi ne a subhanallah ka san wasu wai irin wai shi a shi baya wai shi kar kar ma alika shi a wani bangare eh wai irin wayayyu ne wai shi ne musulmi ne to ka gaya mai za ka zama musulmi na kwarai baka ba annabi ba kuma yanzu kai in ban da shiriri ta irin taka ba kai zaidu mutane kowa yana danganta kansa wani ya ce shi mabiyin ɗariƙar wane ne ko wani yana tutiya da wane wani ya lika hoton wane ko ba ka bane wani ya makala na wane wani ya ce ko taro ko muzahara ko waye hotunan wasu ke sawa kai kuma aka ce babban shehinka shine ya rasulullahi ana taba ka dan ina ne kace kai dan ahlus sunna ne mabiya annabi ma shikenan ba wani in yayi sai zo ma magana ce ba daidai kai ba wannan sunan shine wanda kowa in bai shigo shi ba wallahi yana waje wallahi dole sai ka shigo shi duk wanda ba wannan ba akwai alamar tambaya amma wannan shine garanti din saboda ba mu da wani annabi da aka turo mana in ba shi ba kuma ba mu da wata sunna mai haske in ba tasa ba to me kake nema a'a Allah ya taimake ka ka zama dan al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai tashe ka a cikin maguzawa ba ƙwarai kuwa ko ka tashi ka tarar da kanka cikin inyamurai maƙiya Allah ba musulmi ba fa akwai dan musulmi a cikinsu arne cikakken arne malam Allah ya taimake ka ka tashi cikin masu sallah musulmi kuma wai wai kana kyamar wai kar a danganta ka da bin sunna annabi in dan kasuwa ne so yake a ce shi me in an tashe kai mai aikin ka ni custom ne kai mai aikin ka soja ne ne ami ne ba zai ma ce soja ba ami kai ba aikin post nake kai ba aski nake kai ba direba ne ni kai ba injiniya ne ni kai ba plumber ne ni kai ba dan kaza ne kai ba sai ka miƙe kai kuma kace ni kuma ahlus sunna ne Allah akwai abin takeici kwarai wai a ce a irin wannan zamani da abubuwa sun fito fili sun bayyana tafiya ta yi nisa wai ka ga mutum ya zama ba kauye a addini dan wala iya kauyenci kenan da rudin kwakwalwa da dimuwa amma shari'a Allah ke bada ita muna fata ya Allah ka matar da mu akan bin annabi Allahumma ahina ala sunna wa amitna ala sunna kuma ran tashin kiyama ma muna fatan insha Allah muna nan gefe gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mabiyansa Allah tashe mu cikin mabiyansa ma annabiyina was siddiqina was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dalika al fadlu min Allah wa kafa billahi alima wa yaquluna ta'a munafikai abaka suna fada yaquluna bil lisani li rasul sallallahu alaihi wasallam inna amanna bika sai sai mun yi imani da kai ka umarce mu da duk abin da za ka umarce mu na yi maka da'a shine ma'anar wa yaquluna ta'a amruna wa shanuna an nuti'ak mu shanin mu da lamarin mu gaba daya ai akan mu yi maka da'a ne da biyayya kawai ya rasulullah munafiki kenan wani a gaba annabi suke faɗa fa sunan salulu ya rasulallah umarshe mu da duk abin da ga dama mun yi yadda mun yi imani mun yadda kuma fakari yake shine Allah ce fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul suna barin inda kake kullum sai suna kwana gari na wayewa shine bayyata ai kawai sai su canja abin da suka gaya maka din nan abin da kai kake tsammanin suna kai sai su canja sai su koma wurin yan uwansu ce ai mun gama da shi mun gama kifa shi ai ya ya dauka cewa ai muna tare ne ai shine bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul dare dai kawai sai su canja abu wannan shine illar munafiki mala shi sharrin munafiki wato yafi sharrin bayahudi saboda ka san ba yahudi in ka gan shi tabbas ka san maƙiyinka ne fafur fafur amma munafiki tsiyarsa iya cikinka yana jikinka ya matse ka kuna tare wataƙila ma ya riga ka zuwa sallah eh kuma duk sufa da ake yi ta musulmi zai yi amma zuciyar datti ne a cikinta ƙazanta zindiki ne ka gama sakin jiki da shi ya je tona ma rami ya rubuta ka ta wannan shine illar munafurci manzan Allah a makka Allah ya kubutar da shi da su amma a madina ya sha wahala da su dan Allah kansa cewa yi wa annabi ai a cikin madina ai akwai munafukan da kai kanka ma baka ma san su ba ina wa mimman haulakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum in ji Allah makotan ku gefen ku cikin mutanen Madina na kusa da ku cikin mutanen Madina akwai munafukai cikin mutanen ƙauye ma akwai munafukai zai zo ba ƙauye kamar musulmin kirki ne amma munafuki ne Allah ya ce sun nuna sun dahu akan munafurci kai kanka Muhammadu baka san su ba la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum baka san su ba mu muka san su la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah wa atubu ilayh Umar ibn Khattab shi yasa har ya bar duniya kullun roƙon Allah ke ya Allah karka san cikin munafukai yayin da manzo Allah wataran ya saki list na munafukai wurin Huzaifa ibn al-Yaman sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi sallama maza Allah ya kira Huzaifa ce ya Huzaifa kaga wane wane da kake ganin sa a sahun gaba a masallaci kakka rudu da shi munafiki ne kaga wane wane da kake ganin sa ai munafiki ne kaga wane wane da shi muke fita jihadi amma munafiki ne wakilin arna ne wakilin kafirai ne ga su muna tare da su kakka rudu da su annabi ya lissafa masa jama'a mutane da yawa umar yana jin labari ai sai gaban sai ta faduwa ka duba imani irin na umar fa duba ta gawa irin na umar ai bai tsaya ko ina ba sai gidan huzaifa daraja kima matsayi ɗaukaka umar ya yi nesa fice ya wuce sayyidina huzaifa ibn yaman amma umar ya je yana kankan da kai yana cewa don allah ya huzaifa ka dan duba mun lissafin mutanen da annabi ya lissafo ina ciki la ilaha illallah ya umar magana munafikai ake ina kai ina ina ina alakar munafurci kai umar fa cewa aka yi fa in umar ya bi wannan titin to shaidan baya bin titin idan salaka umarun fajjan salaka shaitanu fajjan gairahu idan umar ya bi wannan titin to shaidan bai sai bi wannan hanyar ba shaidan ma tsoron umar yake yi kai amma ka duba yana jin tsoron munafurci uzaifa ya duba ya duba ya ce ba kai kar wani ya sake zuwa kuma daga kai kar wani ya sake zuwa ya ce in duba masa shi ko matsayinsa kenan uzaifa shi ya san su da an zo masallaci ko sallah ma aka zo kun zo kuna gaisa zai dai gaisa da kai ya san mutumin banza ne kurin kai ko ba ka bane an bashi kullum kai baka san ya san ka ba saboda me yasa Hudhaifa ya wannan da ya ba da dama wannan ma zai kewayo dan duba mun da Allah ba kai wani ma ya kewayo dan duba mun ba kai wani ya kewayo a gaskiya akwai ka kaga an samu mushkila kenan to shi yasa ce kar wani ya sake zuwa ya koyan uwana munafircin nan shine ke damu munafiki zai zo ce gashi amma amma yana rabuwa da kai sai canja tunani sai canja magana Allah ce wallahu yaktubu ma yubayyitun eh Allah yana rubuta kuma ya kiyaye ma yubayyitun ma yuzawwirun wa yughayyirun abinda suke canjawa abinda suke forgery su canja su faɗi maganar ƙarya Allah yana nan yana rubuta kuma yake yi fa'arid anhum kau da kai gaban su ya Muhammadu wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah shine wakili ma'ana ya ishi ubangiji ya zamanto wakili kafa billahi wakilan wa nasira Allah ya isa ya zama shine wakili kuma mai taimakon mu me yasa balagar qur'ani saboda maganar munafikai ne ake yi dole harkar munafikai kawai sai dai ka mika lamarin ga Allah kurun ka ce Allah shi ya isan mana kuma har yanzu a duniya babu waɗanda suke wahal da mutane irin mutanen da suke munafikai sun shigo cikin musulmi amma munafikai ne ba abin da za a ce sai dai addu'a da neman Allah ya bada zaman lafiya duk barnar da kaga ana yi a ƙasar nan musamman abin da ake cutar da musulmi wallahi munafukai suka jawo kuma da taimakon su ne kuma su ne wakilan su suke zuwa su jojjogana su su kakkara su ta zuga gwamnati ai ta abubuwa na rashin kirki da rashin mutunci a hana bin bincike da bin diddigi akan akan al'amura a zo a ta naɗe mutane ana ta kama mutane yanda da an zo an yi hayaniya a nan a nan bakin titi Allah kiyaye hayya hayya an dan yi dauki ba dadi an yaba nan kawai shikenan sai a turo su shiga cikin unguwa duk wanda suka gani ya fito sai su kame shi kawai shikenan ka zama suspect a ajiye ka ta maka azaba ai ta azabtar da kai ai ta maka a tawal da kai kasar da babu ka'ida babu doka a cikin ta wanda zai hukunta kan shi din ma makareci ne wanda zai ce ka bi dokan shi din ma baya bin dokar shi ma kare dokar yake yanzu musamman gabar magana da ya kamata mu yi magana akai shine Najeriya akwai fitintunu da yawa Allah ya ba mu zaman lafiya kuma mu musulmi ba mu abin da muke da riba a kansa irin samun zaman lafiya kuma wallahi kullun da awanmu tana kira ne a zauna lafiya fitina ko allura za a karya ba mu da bukatar ta ba mu yadda da ita ba ba ma goyon bayanta ba ma santa a zauna lafiya shi fi komai amma a bada mutane dama su yi addini kada a ce za a hana mutane addini kuma a ce za a zauna lafiya kaga wannan kuma eh, tilka idan qismatun diza maiduguri yanzu halin da ake ciki ku rinka sauraron labarai wallahi yan uwa na maiduguri musulmi suna cikin a- wani yanayi da suna bukatar addu'a da taimako garin bai da daɗi kuma baya zaunuwa har yanzu wanda yake cikin garin jos plateau wallahi ya fi ɗan maiduguri samun zaman lafiya ya fi shi samun kwanciyar hankali saboda fitintinu da abubuwa suka caccakuɗe a ta kashe mutane kuma ka kasa gane daga ina ne kuma da siyasa da addini duk a cakuɗe a ciki wallahi ina gaya muku ba wai duka rikicin da ake a maiduguri ko kashe mutane da ake a maiduguri wai akan addini ne kaɗai ba akwai 'yan siyasa a ciki akwai yanin siyasa a ciki ga 'yan jaridu na suna ta faɗa mu matsalar mu nan arewa mu fiye damun damuwa da karan jarida ba shi yasa kuma su yan siyasan kuma sun sani amma duka abinda za a yi kun sai a juya kun sai a ce musulunci musulunci kawai kowane tarkace aka ɗebo musulunci ake liƙa mawa rayuka dai rayuka dai a iya 'yan shekarun nan wallahi shekara ɗaya biyu uku a cikin shekarun nan mutanen da aka kashe a maiduguri fa wallahi ba su lissafi ba ko maiduguri garin musulmi ne duk wanda za a kashe musulmi ake kashe yanzu wasu suna neman su gudun hijira ina za su je babu ah to najeriya ita kanta tana buƙatar ka gudu kai gudun hijira ka batta ita kanta ka tab- ka tafi wani wuri Allah kwa dan dan Nijar ya fi ka jin daɗi ko ba gaba ne tunda shi yana da wuta yana da ruwa kuma yana da security yana da makaranta yana da kaza yana da kaza kawai dai ana da zama hakuri kurin Allah rufe asiri ana lallabawa to idan fitina ta faru ko fitinar siyasa ko fitinar banga ko fitinar addini ko fitinar kabilanci gwamnati abin da ya kamata ta yi amfani da shi shine ta samu ƙwararrun mutane dattawa wanda suke da tunani da zurfin hankali da sanin ya kamata da gogewa a rayuwa ta nemi shawararsu ya za ta iya warwarewa waɗannan matsalolin bala'i bala'i baya kashe bala'i yayin da masifa ta zo wuta ce ta zo sai ka ce za a kashe wuta bari ka ɗebo wata wutar ka kashe ta da shi zai yiwu ba zai yiwu ba kuma kana faɗa da mutumin da kai kai kana jin tsoron mutuwa shi kuma baya jin tsoron mutuwar shi mutuwar shi yana ganin matsayi ce shahada ce a wajensa to yaya za ka yi ka ce za ka ci nasara a kansa shi yana ganin cewa yana tsaye ne akan wata manufa tasa shi a fahimtarsa kai kuma kana ganin kana tsaye ne akan wata matsaya taka kai ma ta kare kasarka a fahimtarka to kamata ya yi da abu sulhu da lalama a yi kokari a zauna lafiya duk wata fitina da ka sani in aka zauna akan tebur daidai gwargwado a iya warwarewa alal akalli in fitinar ta kai ɗari sai aka yi aka yi aka yi ittifaki akan hamsin hamsin kuma ba a yi ittifaki ba to sai a sake zama kuma haka ake yi Najeriya turawa da kuke gani suna da burin raba Najeriya muna faɗin wannan muna maimaita muku kuma suna da burin sa rikici a Najeriya jami'an tsaro na Najeriya ya kamata ku san da wannan 'yan siyasar Najeriya ya kamata ku san da wannan dattawan Najeriya ya kamata ku san da wannan tsofaffin Najeriya sojoji 'yan sanda ya kamata ku san da wannan ana fanufin mu da sharri ana neman fa a jefa kasar nan cikin bala'i da tashi hankali ana fa fura wa kasar nan wuta fa kuma an kasa gano wutan nan daga ina ake huro ta ana fa fitintinu fa da yawa ana amfani da makamai da yawa da yawa ka kasa gane daga ina suke ka ku zama gidadawa kawai dan kana da kakin soja ko kakin dan sanda ka ce za ka amfani da fawa da karfi za ka yi kaza kai misalin dan sandan da za ka zo ka tura motar sama ido ɗaya take tafiya da shi yaushe zai iya maka aiki sojan da za ka tura ko dan sanda za ka tura ije ya maka aiki watakila ya ya cika wata wata biyu ma ba a bashi albashi ba wataƙila yana bin bashin kuɗi a ofisinsa sama da dubu ɗari uku ba a biya shi ba alawansis ɗinsa ba a biya shi ba muna gani fa a ƙasar nan da yawa yan fashi da makami za su yi fashi da makami ka je gurin yan sanda ka ce su taimaka su ce wallahi gaskiya ya haƙuri ba za su iya zuwa ba ko ka je oga motar nawa ko akwai mai sai a ce wallahi ba mai babu motar da tafi kowace mota muni a ƙasar na irin motar ɗan sanda ba ta da lafiya tari take atishawa take hayaki take zubarwa gaskiya ne ko ba laifin 'yan sandan ba ne hukumomin su ne ba su kyautata ba kowane babba idan ya hau ta kansa yake yi ko ba haka ba ne yaran ƙananan suna son aikin tabbas akwai masu son kishin su yi aikin a soja a ɗan sanda a ina ne akwai masu son su yi amma kana so ka yi aikin ba ka da kayan aikin yanzu musiba ta ballo ana ta kashe kanu ana ta waye ana ta waye fitintunu mai kwan abu hanyoyi na lalama a tattauna a ga me ya kamata a yi amma ina ana samun daidaikun mutane yanzu kamar kwanaki a jakolin sarkin abanan gwandu ai ya fito ya yi magana an yi hira da shi ya dan faɗi maganganu da shawarwari da ya ba wa gwamnati haka wasu dattawa sukan dan yi magana ko a bbc ko a america ko a jarida cewa ga yadda ya kamata a bi mu dai muna ba da shawara da a rinka zubar da jini wanda a yi haƙuri a ajiye makami a zauna a sulhunta a samu lalama shi ya fi kuma gwamnati ba ta gazawa duk yadda aka yi tana da hanyoyi da dabaru da yadda za ta iya zama da 'yan ƙasanta ba baƙi ba alalam a zauna da kowa da kowa duk wanda yake yana gani yana da wani ra'ayi da yake kai farmaki wa gwamnati ko yake kai farmaki ga wata al'umma to a zauna a tattauna da shi a ji me yake so me baya so sai a gani me ya dace me bai dace ba me yake bukata a bayi shawara me yake bukata a goyi bayansa me yake bukata a hana shi idan an yi wannan duniya kowa ya gani kaka sai amfani da karfi nan gaba wala Allah idan ba a samu cimma nasara ba a yanzu wallahi nake ga muku halin da ake cikin uwana an tura sojoji mai dubu sama da mutum dubu baƙi su je don su kwantar da tarzoma abinda suke yi shine kamar yadda muka ji a kafafen watsa labarai ana faɗa gida-gida suke bi mutum bai ji ba bai gani ba kurin sai ga sojoji a gidansa kurin sai su buɗe wuta su ta kashe mutane ba wanda suke bari maza mata yara kowa kuma kana tafiya kurin za a iya naɗe ka yanzu ba ku da kayan aiki da za ku iya gane abokanan gaba ku to an ce an turo ku ku tsare rayukan mutanen garin kuma kun bi mutanen garin kuna kashewa yanzu wani an yi adalci malam mutane suna ta kuka suna a kawo musu agaji a taimaka ana kashe su kuma abin bakin ciki shine wallahi mafi rinjayen su gaba ɗaya arna ne sojojin da aka tura kuma in wani ya ce ƙarya ne dan Allah ya je ya duba list ɗin da aka tura su su je su kwantar da tarzoma duk arna ne musulmin da suke ciki kwata-kwata killa ne kalil kuma duk jagororin shugabanninsu gaba ɗaya wane ne wane ne duk arna ne shi soja da ke musulmi ba zai iya fitowa ya magana wannan ba saboda ya kare ka'idarsa amma mu da ba sojoji ba mu sibilan mu ne ya kamata mu faɗi gwamnati bata mana adalci ba nan yanzu kama ana rikici ne a Neja Delta sai a ɗebi sojoji musulmi gaba ɗaya a ɗebe su a zuba su a can gurin addara ka ce kuma su 'yan Neja Delta kokari suke su yaƙi musulunci gwamnati za ta yi wannan ba za ta yi ba to inda ma ake da majoratin sojoji musulmin ma yanzu suna nan suna ta ɗebe sojojin suna ta kawo arna saboda suna da bindiga a hannu suna da makami kurin da an gaba abin nan abin nan ɗinka a harbe ka wata yan jarida take ba da labari ga shi ta ɗauka ana ta kashe mutane babu ji babu gani random sampling kurin kashewa ake yi ita kanta bindiga aka ɗoɗana mata a bayan kunnenta aka ce ko ki tafi daga nan ki jefar da abin da kai rahoton ko kuma aika ki lahira yana da kyau a kwantar da tarzoma yana da kyau a samar da zaman lafiya amma ya kamata ku yi adalci yanzu a kudu sun rike kudu to a arewa ma sun turo yan uwan suna ta kashe mutane kuma duk abin da suke a kasan nan ba abin da ba sani ba ma'ana duk abin da ake duk wata fitina da ka sani a kasan nan wallahi kafin ta faru shekaru aru sun sani kai suna ma da wakilai a ciki akwai waɗanda ma su suke ma zugawa ayi dan leken asiri ba abin da ba sani ba tarihin zaka yi a garin nan suna da shi a kunnen su a idan su me yasa ba ku magance matsalar ba tun da sai yanzu yanzu duba barna da yan neja delta ɗin nan suke ta yi barna barna ta'addanci wallahi cewa aka yi aka fito Allah jikan yar aduwa a lokaci ya fito ce gwamnati federal government ta yafe duk abin da kuka yi na kashe mutane da waye an yafe muku a zo a zauna sai suka fito da shugabannin suka ce a gaya wa gwamnati su din ba su yadda an yafe musu din ba sun zo sun naɗa bom sun faɗa za su naɗa bom kuma suka faɗi inda za su naɗa bom ɗin da lokacin za a yi taron har ma suka ce mutane su ɗan matsa daga wurin za su yi abin da za su yi kuma kowa ya ji ya gani kuma suka yi kuma suna nan yanzu yanzu haka yan Niger Delta da kuke gani yan Niger Delta an ɗebi mutane ɗaruruka an tura su kasashen waje suna can suna training special training na sojoji da na wayewa da sauransu an tuttura su karatu su je su yi karatu dan in sun dawo su za su rike kasar kudin da ake ba su yafi naku local government ɗaya abinda za ta samu yafi abinda Kano state take samu gaba ɗaya local government ɗaya kuma duk mukaman gwamnati kuma komi suna da hannu a ciki yawanci yanzu su ne da an cire musulmi su za sa yanzu shi kenan kuna adalci a nan kuma ku ce kuna so ku samar da zaman lafiya a ƙasa kuma ba wanda zai magana an yi shiru an zuba ido ana ta kakkaɓewa mutane ana ta kakkaɓewa arnan ƙasar nan sun samu matsuguna sun samu bakin magana da cin mutuncin mutane da tayar da rikici da tashi hankali a ƙasa da mu dai a matsayinmu na musulmi muna kira a samar da zaman lafiya kuma muna ba da goyon a kwantar da tarzoma amma ai adalci duk abin da za a yi adalci ku kuma wakilai sojoji 'yan sanda musulmi 'yan siyasa ku ji tsoron allah akan kakinku ku ji tsoron allah akan kujerarku ta siyasa ku ji tsoron allah sarakuna akan rawaninku ku taimaki wannan al'umma agaza mata amma tabbas mutanen maiduguri suna cikin wani hali da suna bukata a taimaka musu gaskiya babu inda za su yi hijira guduwa ba ba za su gudu ba ina za su je gida gida abi ana ta aika ku lahira da gwamnati ta bi hanyoyi da ya dace na kama masu laifi da yafi yanzu lokacin da aka tashi bom da aka tayar abuja din nan tsautsayi idan ya sa ka biya ta wani guri suna tafke ka shi kenan kawai ka shiga layi wallahi akwai yan uwa da yawa an kakkama yan uwansu ba wasu ma yan kasuwa ne wasu ma kaya suke sayewa su je su sayar wasu ma gashi nan ne wani ya je neman aiki ne wani ka kurin an tattare kurin an sa shi alayi sai sai Allah ya baro kansa sanin abin da za a yi masa ana cikin wannan yanayi ana cikin wannan yanayi sai ga shi yanzu arnan ƙasar nan kuma suna neman su tada wata zaune tsaye da rikici akan maganar da central bank ta bada sanarwa cewa central bank ta yi izini ga dukkan masu kasuwanci da ya shafi harkar bankuna za su iya buɗe non-interest bank bankin da babu kuɗin ruwa a ciki musulmi za su iya buɗe islamic bank daman me abin kin mu da banki shine kudin ruwan da ke ciki ana da wannan damar a ka'idoji na gwamnati da dokoki da sakin layi na kaza da doka ta kaza babu abin da ya hana ana da shi a ƙasa kaza ana da shi a ƙasa kaza ana da shi a ƙasa kaza da ƙasashen afirka da ƙasashen turai da ƙasashen larabawa a duniya babu inda babu wannan banki non interest bank bankin da babu ruwa a ciki sai gashi kungiyar kan ta yi zama ta yi mitin ta fitar da takarda cewa abinda gwamnan banki ya yi sunusi lami da sunusi ba su yadda da shi ba dan jihadi ne ka ji wannan kalmar fa yadda za ku gane akwai kullalliyar gaba da rashin zaman lafiya da kiristocin ƙasar nan suke nufin musulmi da shi ka je ka du- ka- ka je ka karanta jaridar Sunday Miro ta ta- ta jiya yana nan babban feji da wannan lafazin me laifinsa saboda musulmi ne me laifinsa ya ce i non interest bank me laifinsa saboda arna sun ginu akan cin kudin ruwa da riba jihadist ne ai he is even an islamic scholar wai kawai daman malamin addini ne aka ɗauko shi aka sa shi ya zama gwamnan banki don ya islamizing nigeria ga ga rikicin boko haram ba a gama ba wani ya zo ya daɗa tattaro wani rikici za a yi yaƙi za a yi fada wallahi da wannan lafazin yana nan a jarida sun da miro mantawa ne ban ɗauko ta ba ina sauri da gida ku je ku karanta abinda wani arne wani fasto kafinan ƙasar nan kan kiristocin ƙasar nan suka fito suka faɗa to akwai abin mamaki dan ni da kai da muke masallaci a unguwa dan an ce mana ko yan jihadi ne ko yan- to ga sunusi lamido sunusi gwamnan banki central bank shi ma sun ce dan jihadi ne ban sani ba ko kuna tunani kuna tare da ni kuna kuna fahimta abin da nake faɗa kuna fahimtar inda arnan ƙasar nan suka sa gaba yana na jarida ba za a yi ba sun ce ba za a yi ba kuma za a yi rikici za a kawo fada haka suka fada battle me what is the meaning of battle ha it's written yana na a rubuce yi b a double t l e haka suka fada kuma har nan kasan nan kan kiristoci suka ce za a yi yaki me yasa za a yi yaki wai saboda an ce za a yi bankin musulunci kawai sai dai su ninke mu mu ta zama kullum a ƙarƙashin tsarin kafirci ba za mu yunkura ba to wannan shine illar zaben kafiri ya zama shugabanka kaɗan kenan ko wata biyar shida bakwai bai yi ba ga bala'in da suka fara shuka mutane kuma ba wanda zai ja kunnensu ya musu gargaɗi shiru kake ji kamar an shuka dusa sai an yi kaza kaza a zo a tattare wannan a kama a daure wannan a kama kun iya turo mutane su kama mutane su yi kaza su yi kaza me wannan muna sanar da gwamnatin Najeriya ta ji da kyau da babban baki da wasali duk rikicin da ya sake tashi a ƙasar nan akan dalilin samar da wannan banki na musulunci to kungiyar kiristoci ta Najeriya ita ta tada shi tunda sun riga sun faɗa ƙarara cewa za a yi yaƙi da haka sai a je a fara tattara su ana kame su ana ɗaure su ana bincikan su tunda sun ce za su yi faɗa eh za su yi faɗa man tunda suna da kayan faɗa eh za su yi faɗa man tunda sun saba suna kashe musulmi ana kyale su ana zuba musu ido ba musu komai za su ce za a yi yaƙi mana wato a nan gurin abin da nake so ku gane yanzu a shirenin wayan ya kai ga arnin ƙasar nan arni arni kiristan ƙasar nan wai nawa yake da shi ne musulmi nawa percentage ɗinmu nawa ne muna da 75 to 80 fa musulmi a kasar nan muna da me 75 to 80 kwata-kwata har na kasar nan ba su wuce 20 ba ko 25 a cikin ɗari amma saboda mun lalace mun raba kawukanmu neman duniya ita ce a gabanmu da neman tara mulki da siyasa da tsare raunanmu da malintarmu wannan shi ne muka sa a gaba shi yasa kaga arnanan sun rena mutane komi za su fito su faɗa kuma wani abun mamaki yanzu kaga idan mutum ya yi abu na ba daidai ba muna fitowa mai magana wani bai kyauta ba Allah ya masa kaza ya cuci addini ya yi kaza to yanzu wannan abun da sunusi lami da sunusi ya yi kaga abun yabo ne ko musulmi ne ya kamata a sa shi addu'a Allah ya tsare shi Allah ya mai jagora Allah ya saka tsoronsa a cikin zukatan arnan ƙasar nan kuma Allah ya sa ya zama shine mai nasara a kansu kuma idan aka karya wannan ka'ida ba sunusi aka karya ba musulunci aka karya kuma kun daina yunkurawa za ku yi wani abu su kyale ku sallar juma'a da kuke a masallaci sai sun hana ku sai sun hana ku sallar juma'a wallahi sai sun ce ba za ku yi ba kiran sallah sai sun hana ku sun ce kuna damun sani yanzu kowa ya shiru ya zuba masa ido shi yake ta faɗan kawai ya faɗa su faɗa su faɗa ya mai da martani malamai an yi shiru yan siyasan mu an yi shiru manya-manyan arewa an yi shiru an kyale shi yana ta rikici da su suna rabke sun kada shi shikenan sun kada arewa sun kada musulunci that's our problem wannan ita ce matsalar mu babu ukuwa babu yan uwantaka haka zai je ingila ya gayyato kafirai arna fa na duniya zai je gayyato shi su nusun dan ya zo su yi musu bayani su gamsu yanzu abin da ya saura shine dole a zo a yi wani zama na musamman wani conference da za a yi press conference da za a yi za a gayyato manya-manyan arna na duniya waɗanda suke yin wannan bankin a ingila akwai a amerika akwai a Kanada akwai a saudiya akwai a sudan akwai a ina ne akwai ƙasashen afirka akwai kenya akwai gini a gini akwai a ina ne duk yawanci ƙasashe akwai idan musulunci ne me yasa amerika da ingila aka yi ku yanzu arnan najeriya kun fi amerika da ingila yaƙi da musulunci ne to ya aka yi amerika da ingila ta bari aka yi islamic banking system a ƙasarta yanzu inda ma ake yin karatun islamic banking din a amerika da ingila ake yi in za ka je karanta bankin musuluncin ma manya-manyan ƙwararrun waɗanda suka san islamic banking system din amerika ingila suke a can ake yi sai malaysia a can ake yi to yaya aka yi amerika da ingila suka bari a yi kuma harkar banki din harka ce ta kasuwanci kenan kaga me ya faru renin wayo sa suka gaya mana wannan akwai reni to muna gaya gwamnati wannan tsokala ne kuma rena mutane wayo ne kuma neman ta da zaune tsaye ne kuma wallahi ba za mu bari ba yawa ba uban da ya isa ya hana yawa ba zai hannu ba don duk sharuɗa a riga gama cikawa jaiz bank sai ya tabbata arnin da yake so ya zauna in ba so ya fita ya bar kasar ya tafi inda zai tafi in ba sun raina mutane yanzu ka gabarin gaya maka universities akwai universities a kasar nan waɗanda da sunan coci akwai catholic university catholic what's the meaning of catholic church cocin katolika university guda da sunan coci university guda da kiristanci zalla ake karantar da kai duk najeriya guda ɗaya nawa ake da islamic university kwaya ɗaya ne itan ma ta nan katsina ne itan ma an sa gaba an ce sai an cire ba za a ce islamic university ba ba a dabagawa abu islamic din kai yanzu kai suka zo a nan jihar ka zo ka ce ga wata university musulunci tsantsa akwai mutane karatun qur'ani akwai musu hadisi akwai musu kaza amma su suna da shi bila adadin universities da sunan coci coci tun da muke a najeriya tsarin kafirci muke rayuwa a kai kuma shi kenan wannan ba za mu yi ba asibiti alamar asibiti a ƙasar nan gaba ɗaya mece ce cross cross na suwaye ɗalibai idan sun gama za su graduating daga makaranta sun gama university ba suna sa riguna ba rigan nan fata arna ne ta fafaroma ne kafirai ne suke sata tsarin kafirci ne tsantsa sojojinmu suna salutin suna kamewa duk tsarin kafirci ne gwamnatin tsarin da take bi gaba ɗaya duk tsarin kafirci ne duk fa nasu ake yi to wato renin har ya kai kaga wannan ɗin ma ba isa yi ba to wannan shine abin da manzon Allah yake cewa a hadisi yayin da ku sa son duniya a cikin zukatanku idza tabaya'tum bil ina wa akhastum aznab al baqr wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan Allah zai jefa kaskanci a tattare da ku kuma ya cire tsoronku a zukatan abokanan gabanku wa yanzi'ul mahabata minkum fi suduri aduwikum ya cire tsoronku a zukatan abokanan gabanku sai ga arna ya rena musulmi haka annabi ya faɗa da haka sakon shine mu dawo kan addinin mu mu tsaya tsayin daka mu taimaki Allah mu taimaki addinin Allah kuma mu yi addini kamar yadda arnan kasar nan suke addini mu ma musulmi mu fito mu yi addini duk yanzu ba muku magana sojoji yaran mu da aka yi ta duka aka hana su shiga soja wanda aka hana su shiga yan sanda wanda aka duk wallahi ba muku wannan bayanin ba sai mu kwana muna yi rashin mutunci da da wulakanci da ake musulmi a kasar nan wallahi da haka wannan sako ne kowane mai da'awa kowane malami ya ɗauki wannan ya isar da shi lungu saƙo ai ta addu'a Allah ya karya arnan ƙasar nan kada Allah ya ba su nasara wannan jaiz bank da wannan non interest bank Allah ya ba da dama da ikon tabbatar da shi na mala
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا yanzu ba sa tunani akan alƙur'ani tadabbarun alƙur'an yanzu ba su tuntuntuni akan alƙur'ani at-tadabbur a larabci shine an-nazar fi akhir al-amr kai dubi ka duba ƙarshen lamari me zai faru walau kana min indi ghairillah eh da qur'anin nan daga wani Allah yake lawajadu fi ikhtilafan kaseera eh da sun samu sabani mai tarin yawa a cikin sa to amma da yake daga Allah yake kaga babu wani sabani ba mu da old testament ko new testament mu qur'ani haske ɗaya ne kaifi ɗaya ne tun daga zamanin annabi shi yake har yau kuma ila ayyari sallahu al-arda wa man alaiha shi za a yi ta yi sai ya ce mai
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
dai mu dakata nan ba mu fargaba lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yake cewa wai ya halatta ko me hukuncin mutumin da yake faɗan aikin wani bayan ya mutu Um, idan mutum ya mutu in aikin alheri ya yi za a iya faɗa ba laifi ba ne amma idan sharri ne ba amfani a ta faɗan sharri bai da amfani bai da amfani sai dai in ma za a faɗa a ce wasu sun yi kaza wasu sun yi kaza amma ba wai a kira sunansa a ce wane ya aikata kaza ya aikata kaza ba Allahumma illa waɗanda nasoshi suka tabbatar akwai hadisai da da asar na malamai da manzo Allah ba da labari to wannan kuma wani abu ne daban amma ɗaiɗaikun mutane da ni da kai in mutum ya aikata wani mummunan abu na sharri a zo a bada labari ana ta faɗa ana hira wannan bai halatta ba wannan ce menene hukuncin la'ada da ake bayarwa yayin da aka yi wani ciniki ko aka sai da kadara la'adan nan kala kala ce akwai la'ada da ta halatta a musulunci wacce ta halatta shine yanzu misali ina da gida ina so zan sayar sai na kira ka a matsayin dillali sai na ce ka je ka nemo min kwastoma mai sayar da mai sayan gidana sai ka je ka sha wahala ka nemo wanda zai sayi gida sai aka zo aka yi ciniki idan an ciniki dole zan baka la'ada lada saboda kayi min wani aiki haka ne kenan la'adar da ta halatta ita ce kai da ka tura a je a nemo maka ko ka ba da kayanka talla wannan wanda itallata maka hajaka isayar maka to akwai hakkinsa a kanka dole za ka ba shi wani abu to idan ka ba shi wani abu da sunan la'ada wannan ya halatta amma la'adar da bata halatta ba ita ce yanzu na zo na sai fili ina sayan fili kurin muna cikin cinikin filin nan sai wani ya zo wucewa kurin sai ya tsaya eh haka ne alhaji kai ma ka dan kara mana kai kuma alhaji ka dan rage haka kurum ya yi wannan maganan ne ba don wani abu ba saboda an gama ciniki a bashi lada kuma ba haushe mai da ita sharaɗi ne yanzu ni da na sayi guri kuma wai sai na bada lada wannan haramun ce tsagwaranta wuta ce ya zan yi in sai mota in cire kuɗi na sai mota kuma sai na bada kuɗin lada ladar me ga wanda ya sayar shi ya samu wani abayi yaya zan yi yanzu in sai gida bayan na sai gida sai na bada lada yaya zan sai babur bayan na sai babur na kashe kuɗi na kuma sai na ba wani kuɗin kuɗin lada kuma yazo ya tsaya kuma mai kayan sai ce in ba baka ba da ladan nan ba cinikin bai yi ba rago idan ka je ka saya yanzu a kasuwa saboda tsabar gargajiya da ta riga ta danne mu akan addinin mu gargajiya ita take gaba rago yau idan ka saya a garin nan wai sai kawai wani yazo ya tsaya kana gama biya sai ce to ina la'ada mutane sun zauna kurin wannan shine hanyar cin abincin suna cin wuta ba su sani ba da haka la ya juzu la ya juzu la ya juzu haramun ne bai halatta ba kuma kana da dama in aka yi wannan cinikin ka ce ba wata lada da zaka bayar kai dai in ka saya ba zaka bayar ba amma kai da ka sayar tunda ka sa wani ije in nemo maka mai saya zaka bayar to kaddara gida ne na wani ni sai na je na nemo mai saye da kaina na ce a zo a yi ciniki kullum an zo ana yin ciniki wani ya zo ya tsaya a gurin da a gama wai sai a ce sai an ba da lada in na ga dama ba zan ba da ko kwabo ba dan ba wanda yace sai na bada wani abu ba ai ciniki bane a zamanin annabi an yi ba ai ba a zamanin abubakar an yi zamanin umar fa an yi abubakar fa an yi ba sai a rinka bada wannan kudaden ba kuma ba a ruwaito ana bayarwa ba da haka sunan wannan kudade na la'ada da ake karba kudin zalunci da cuta amma wanda ya halatta na gaya muku mutum ya nemi dillali mai sai da gidaje ko mai bada haya ya ce ga gidana ka nemo mai shiga haya ko kuma ga gidana ka nemo mai saya ko ga fili na ka nemo mai saya kaga na saka aiki tunda na saka aiki sai in biya ka amma wanda isa ya baka da hakkin da zaka ce sai ya baka kuma wata lada babu saboda cuta su ci a gurin wanda ya sai da gida su ci kuma a gurin wanda ya sai gida haka kurum iya zaune ba daidai bane wannan la ya juz da Allah malam ya halatta mutum uku su daura aure a musulunci yi mana ya halatta cewa kai sai mutum dubu ya halatta mutum uku su daura aure waliyin wannan da waliyin ah, ita matar da wakilin miji sai kuma shaida ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko nawa ne ma yayi hadisin la nikaha illa bi sadaqin biwaliyin wa sadaqin wa shahidai adal malamai sun ce hadisi ne da'if wanda ya shar'anta sai an kawo shaidu guda biyu ma akwai malaman da suka raunana shi da haka da za a zo da waliyin wannan da waliyin wannan su zauna na karba an baka shikenan yayi ya halatta wannan taro da ake yi na ɗaurin aure al'ada ce kawai ba addini ne ce sai an zo an cika titi dan za a ɗaura auren wani sai an cika titi an toshe hanya an dauko masu bidiyo an dauko masu kalangu an dauko maroka an zo an tabbaza manya-manyan riguna ya an goza mai hoto zo mai hoto wani ya ana dariya ƙauyen cikuro kuma a- a birni ba wanda ya siya yawan nan ala ƙara lafiya ku ne kuke auren kuma kuna yi sai mu zo mu muku wa'azin kun zo auren kuma sai kun yi malam mun bar maka kayan kai kenan ragewa za ku rinka yi ragewa ka daina tsananta mutane in mutane sun zo yayi fa nema ba ci aka yi ba in alhamdulillah mutane sun zo fa nema amma ka zo ka ce wane ina gayyata ka dauran aure ban dauke ma ba wallahi a to ta zama sallar farilla kenan kai ma yanzu ka zama mai farlantawa mai kuma saukewa kenan Allah raba mu da gargajiya kaji wani bawan Allah ya faɗi magana ta abin tausayi ya ce tun yana yaro shekara goma sha biyu wani mutum mujrimin mutum ya yi ƙoƙarin ya danne shi ya luwaɗi da shi amma Allah bai bashi nasara ba ya ce saboda ciwon wannan da ɓacin rai ya daina kula shi tun wancan lokacin har yanzu ba sa magana to shine kuma ya ji an karanta hadisi annabi ya hana a ƙaura cewa juna sama da kwana uku ya ce to yana ciki eh to kana ciki saboda in dai musulmi ne ba radda ya yi ba ba kafiri ba ne ba bai kamata kaurace masa ba su kenan ku ci gaba da gaisa tun da ma abin bai faru ba wataƙila ya isa kifari ya tuba wannan kin magana da shi da zaka yi bai zai sa ya daina abin da yake yi ba da haka na baka shawara ka isa kifari ku koma ku ci gaba da alaka da shi ka manta afa Allahu amma salafa abin da ya gabata kuma Allah ya yi afuwa ya yafi akai akwai waɗanda ba sa yin sallah a cikin masallaci sai su rinka yin sallah a waje a yi musu nasiha duk wanda yake yin sallah a wajen masallaci cikin fa bai cika ba ya sani cewa sallarsa ba ta yi ba haka ya tabbata a hadisi dole sai ka yi sallah ka cika sahu ba a sallah a wajen masallaci bai cika ba matukar akwai fili kai kuma ka je kabbara taka a waje to wannan bai yi ba da haka ya kamata mutane su san da wannan wannan ba Allah shi kuma ya kawo kuka ne cewa Allah yana yana yana yana addu'a Allah ya kara mana lafiya muna addu'a gaba ɗaya Allah ya kara mana lafiya duka shi dai ya kasance yana kokarin zuwa wannan karatun tafsiri da shi da matarsa ma suke zuwa daga wani wuri nesa to amma Allah ya jarabe shi da ah, rashin abin hawa da yake amfani da shi yanzu ya ya riga bai da abin hawa sai shi kadai yake kokartawa ya kukuta ya taho ita kuma matar ta sa sai rinka dauka mata a waya to tambayarsa guda ɗaya ne ɗaya kuma addu'a ta farko shine yace sauraron nan da take a waya ko a kaset in ya sai mata Allah zai bata wannan ladan na zuwa karatun tunda shi din yana zuwa amma ita bata zuwa insha Allah kwarai da gaske ko sallar dare ka saba kana yi kullum sai yanzu larura ta sa baka iya tashi rashin lafiya ko wani uzuri karbabbe a shari'a ya hana ka baka samu tashi ba Allah yana rubuta maka ladan kamar kayi a karatu ka saba kana zuwa kullum kullum sai wani uzuri na larurar rashin lafiya ko tafiya ya same ka baka zuwa shi ma Allah zai ci gaba da rubuta maka lada da haka insha Allah ka isan mata albishir gare ta tana da ladanta kuma muna maka addu'a kamar yadda ka roki a taimaka ma da addu'a yace ku taimaka masa da addu'a Allah ya bashi abin hawa da zai rinka goyo matarsa su rinka tahowa suna zuwa ainihin wato karatu muna fatan Allah ya azurta shi Allah kuma ya bashi a tambaya takarda ta ta wannan ta biyun karshe ce wani malami ne yake karanta hadisin wani hadisin da annabi ce marar ani fi mana fi manamin faqad fasairani fil yaqazati wai malami yake cewa wai wannan dalili ne karara da yake nuna ma ana haduwa da manzon Allah ma keke da keke to wannan daga jina mun ka san karatun yan bid'a ne yawwa fasairani me yace fasa da sannu zai ganne a kiyama kenan ba wai a duniya ba kai baka da ma nahawu inda kana nahawu ba za ka yi wannan mummunan fassara ba me yasa me yasa ce fasa fasayarani ai ba yanzu bane ko ba ka bane yawa saufa da sayarani duk ba yanzu bane zai ganni daga baya fil yaqaza wai yace wai wai wani jika daga cikin jikokin manzon Allah yayi menene wai ya game da manzon Allah wai karara ƙarya yake ba duk duniya ba wanda ya taba haduwa da manzon Allah karara tun da annabi ya bar duniya ya wafati ba bai taɓa fitowa ba kuma mutuwa ɗaya ce yake haka sai na abubakar ya faɗa lokacin da aka zo aka tarar aka ce da shi annabi ya yi wafati ya buɗe fuska annabi ya sumbance shi a tsakanin ido da ido tsakanin goshi da hanci ya ce tsibta hayyan wa maitan ya rasulallah kanshi kake yi a raye kanshi kake bayan ka bar duniya ya ce kuma mutuwa ɗaya ne allah bai zai haɗa maka mutuwa biyu ba kenan yanzu kai da kace za ga annabi kenan baya ka ce mana ya yi wafati ko to kenan ya sake dawowa kuma kuma kenan zai sake wata mutuwar kaga wannan ba daidai ba ne shi yasa malaman bid'a a daina sauraron malaman bid'a matsalar ku kenan yanzu kana da dan fahimtar ka Allah ya taimaki kana zuwa kana rarama rarama malamin bid'a zai halakar da kai kaga yanzu ya zo ya jawo maka hadisi ya maka fassara ya yi ta kwana ya ta kwana in ba in ba ka samu malamin da zai wayar maka da kai ba to shikenan ka shiga cikin wahala yanzu ayi wahala a fidda kai daga layin bid'a kuma ka take komawa unguwarku ka je ka sauraro dan bid'a kuma ka ɗebo mana magana dan bid'a ka kawo mana mu warware ma kuma gobe ka dada jiyowa ka ce kuma ya ce kaza aikin ka kenan ga malaman sunna tuli tari da yawa Allah ganar da mu da ƙarshe wannan dan uwa faɗakarwa yake akan wani CD da yake yaduwa yanzu mai suna The Arrivals wanda wannan CD din ana bayani ne akan zuwan dujal da kuma a yi hankali da shi da guje masa da hanyoyin da za su ainihin kubutar da mutum daga dujal haka masu sidin suke so su nuna mutane to amma akwai yaudara a ciki kwarai da gaske da kuma karerai a ciki kwarai da gaske kuma yawanci waɗannan sidis sidis da ake kawo su tarihin annabi yusuf tarihin annabawa yawanci yan shi'a ne suke a ciki saboda sun san wannan al'ummar tana son kallo to ta dalilin kallon nan sai a ta sama shi'anci a ta sama shi'anci kaga yanzu kamar yanzu a cikin a cikin shi wannan cd din zai arrivals din a shi mai waɗanda suka yi cd sun yi sun yi kokari sun ainihin wato takaita wato ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Ali bin Abi Talib ne da Nana Fatima a su ne kawai a sai Hassan da Husaini su ne kawai ahlul baitin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to an sa ma wannan aqidar kana kallo a cikin wannan cd sai ka dauka haka ne amma kuma ba haka bane da haka dai fadakarwa yake cewa wannan cd din ba na yan mutanen kirki bane na yan shi'a ne tabbas da da akwai series da yawa waɗanda ake ta kawo nun series nan series nan da ya yadu tarihin annabi yusuf ko ba ka bane an kawo wani hoton wani waiwai annabi yusuf yanzu wannan ya kamata a dauki hoton wani wani wani mutum dan wannan zamani da yake rayuwa a wannan zamani da fasadi ya yawaita a ciki waya ce wai shi wai annabi yusuf annabi yusuf da ya fi kowa kyau ai wannan kaskantar da annabi yusuf ne ka dauki wani mutum na cikin wannan al'umma wai ka ce wai shine wai annabi yusuf kuma duk arka dan shi'a ne yawanci da irin su wannan fim na the message yawanci duk yan shiya ne suke yi da haka ya kamata ku taka tsantsan da wani wanda aka samu suna fatima yawanci na yan shiya ne su ko yan shiya su suke su raba ka da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su koya ma su da yaƙarsu da kuma faɗa da su kuma a ciki sun yi ƙoƙarin su yi amfani da hujjoji da suka danganci kiristanci da yahudanci a a cikin wannan kasar din da kuma abin da ake ce da shi free thinking duk sun yi amfani da shi a cikin kasar na ka yi nesa da shi kuma bayi da amfani abin tausayin shine ma za ga wasu masu sai da kasar irin na ahlus sunna suna yawo da irin waɗannan CDs din suna sayarwa inda kudin sana'a ce mutum ba karatu yayi ba sanin ya kamata yi ba sai dauka ya zo yana yadawa yana sayar da mutane da haka mutane su ne sanci wannan kuma ba abu ne mai kyau ba to yan uwana a takaicin takaicewa kuma wannan karatu namu a yau ne zamu dasa aya za mu dan dakata insha Allah sai bayan Ramadan in muna da rai da lafiya saboda kun san daman ni dalibi ne ina ta rubuce rubuce ko ina da rubutu a kaina kuma da yan tafiye tafiye da kuma shirye-shiryen a tafiya tafsiri da kuma harkar azumi sai ku dan yi hakuri da dan abin da ya samu a wannan lokaci za mu dakata tunda yanzu saura litinin biyu ce ta saura ma ina jin cika ko dai daga nan zuwa Ramadan to kuma za ku dan kikkimta ku shirya muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure cikin wannan karatu da muke yi Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa kuma Allah ya ba mu ikon aikin abin da muka faɗa da ni da ku gaba daya Allah ya haɗa mu a cikin ladan kuma ya sa shi ne sanadiyar samun gidan aljanna ya Allah duk wanda zaka ɗauki ransa a cikin mu kafin mu dawo karatu ka ɗauke shi na musulmi mumini mai imani ya Allah ka sa shi cikin yan aljanna ya Allah duk wanda zaka bashi nisan kwana a cikin mu to ka bashi nisan kwana da karfin imani kuma ya sa muna da hali da daman komowa wannan karatu mu ci gaba da yi kuma ku yi addu'a Allah ba da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah raba mu da rikicin siyasa Allah raba mu da rikicin addini Allah raba mu da rikicin na kabilanci da dukkan fitintinu Allah kuma ya ƙara ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah duk abin da yake na bacin rai ne Allah ya kautar mana da shi malaman mu masu mana da'awa suna karantar da mu a ƙasar nan Allah ubangiji ya tsare mana su Allah ya tsare mana su wasu yanzu lokaci ne da ana ta kama malamai ana ana daurewa ga malam albani har yanzu yana kurkuku kurkuku aka sa shi aka daure shi har yanzu ba a tabbatar masa laifi ba amma an tafka cikin kurkuku yana nan yana zaune yana ta fama sai dai a ta masa addu'a Allah ku fitar da shi to ba shi kadai ba sauran malamai ma duka Allah ku fitar da su kuma Allah hada kawo kan musulmi Allah ya sa mana albarka ya Allah duk wanda ba shi da aiki a cikin mu ka ba shi aiki ya Allah waɗanda ba su lafiya cikin mu Allah kai musu arzikin lafiya dattawan cikin mu ya Allah ka sa su gama da duniya lafiya mu ma Allah ka sa mu gama lafiya matan da ke zuwa wannan karatu Allah albarkace su da wanda ba sa zuwa ma duka Allah albarkace su samarin cikin mu da suke jarabawa Allah ubangiji ya taimake su waɗanda suke neman jami'a Allah ka ba su jami'a wanda suke jarraba suna jiran sakamako Allah ka ba su mai kyau waɗanda suke neman aiki Allah ka ba su aiki waɗanda suke neman sana'a Allah ka ba su sana'a Allah ka ciyar da wannan masallaci gaba Allah ka sa wannan masallaci shine haske a wannan unguwa Allah ubangiji ka sa ne- nan ne mabubbugar sunna da yada alkhairi a wannan unguwa ubangiji ka sa alheri cikin wannan unguwa kuma ka bada zaman lafiya cikin wannan unguwa halin da ake cikin kakanika a cikin wannan kasa Allah ka bada abin da za a yi Allah ka bamu abin da za mu ci ka zamu- ka bamu abin da za mu sha ka sanya albarka cikin ilimin mu sanya albarka cikin iyalan mu sanya albarka cikin matan mu sanya albarka cikin 'ya'yan mu sanya albarka cikin arzikinmu ma'aikata gwamnati a cikinmu Allah ka musu albarka masu aikin hannu Allah ka musu albarka masu sana'a Allah ka musu albarka masu tuka motoci da acaba Allah ka musu albarka masu shagun- shaguna Allah ka musu albarka wanda bayi da abin da zai yi ya Allah ka bashi abin da zai yi wanda yake neman aure Allah ka bashi wanda yake neman aure Allah ka bashi wanda take neman aure Allah ka bata ya Allah duk abin da muka roƙa da mu da mata mu duk ka bamu kuma Allah sanya albarka a wannan ƙasa Allah ya ba da zaman lafiya a wannan wannan ƙasa Allah ba da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ba da zaman lafiya a wannan ƙasa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah